تأثير ولن بلسانه علم مذوق وشوق عند ذكرهم لا مقدم تعليل النسيب لنا لأنه مر في آثار تربيهم تعرف الخير كم أبدوا لمذنبهم والخير ما زال في أبواب سبيهم يهمون مسلمين الأبواب ذبهم ويأخذون وقعهم حفظ دينهم دعتهم تقرر الإسياد قدرهم له القلوب فجعل ذنوبهم بمن الزمع رمت المدينة فقل لا عيب فيهم سواء كلام وفدهم هم معشر بسطوا وجودا سقاوا حياء وأحسب العيش في أكناف أرلهم نور الكبائر الذي ورسال سوم والمعالي اتساهم في أليهم جماعة مترفا فيه ومترفا مدها وقصر عن أوصاب شيئهم تعليل ولي أبي بكر يقدمني في سمع حليم مع مسلم نعم ترس تعديد فللهم to akwai wanda yake ta'didi shi kuma yau a wannan balaga to ije kaga kidan ya falalar su sahabbai يبدي لسابقه ai yana bayyana ga mai jin ma'ana magana nan zai a bayyane ki a wajen mai ji علما a wajen ilimi وذوقا da dandano وشوقا da bege عند in ji ذكره ala amsan su abin da ya tadi da kenan wato shi ka lissafa abu abin da Allah ya ce wala nabu lakum bi shay'in min al-aql ila khawfi wal ju'i wa nafsi min al-amwali wal nafs wa thamarat to shi ne tadidi din an lissafa abubuwa baki da diga to shine wani tadidi to shi ma wannan ai kaga ya zo ta yaji ilman wa zawqan wa shawqan to shi ne tadidi an haka magana take وقد ثابت ta'alimi عليه kuma da ta'alimi kenan shi kuma an a ce dan kaza shi kuma abin da ake nufi ka faɗa abu yana da illa yana da ma'luli ka fara faɗa illar sannan ka faɗa ma'lulin ka gane ko in ka gana ma za ka yi faɗa ma'lulin ma sannan ka faɗa illar kuma to shi ne ake ce ta'alimi kenan أن أن تعليل النسيم لنا kaga i- illar irkan nasimu a wajen mu لأنه
ko mara مرة dan cewa shi ya shuɗe iska ne yayin sai muka sami illar ta a wurin mu saboda ta shuɗe ne ita iskar آثار تربيه a gurbin turbayansu wani za ki damu mirin layi sabaka lamasa ku ai kaga sai da aka ce ba dan kaza ya faru ba da kaza ya faru ai sai da aka an faɗi abin da zai same su kaza kaza ba dan an yi kaza ba to ai faɗi illar sana ka faɗi da ma'lulin to shi ma wannan shayi illa iskar latifu ta guje garin mu amma sai dan sai da dan ta fita gurbin inda suke ne su sabon annabi shi sa ta sa muka sami dadin ta a wurin mu تأدب الخير ya kuma ta ɗabi shi kuma wannan ta ɗabi shi wannan laifin ta doka min shayin kawai abin da ke ja ka faɗa kalma ce ka faɗa ta nan a farkon misra'in farko ka faɗa ta misra'in na biyu shi ne ta'alili kawai shi ne ki ta'alilin nan na الخير تأدب الخير ta tausa nan alheri كم أبدوا da yawa ya bayyana لمذنبهم ga mai zunubin su والخير kaga alheri ما زال في أبواب ya صاحبهم guje ba ina guran ina sufi sufi safahi mu ina ina kofar nan na abushin su wato ai kaga alheri alheri an faɗi a can alheri sai an kuma faɗi sa alheri a nan wurin shine shine abin da ta'alili kenan يهمنا sai kuma istitba'i مستتبين الأبواب shi kuma abin da ke jayi zai bayi wato wato yake suna kai ne kana yabo to a babin yaban sai ka shigo da wani abu kuma ƙari akan yaban wani ƙarin wani abu daban kamar wani mawaƙi da wani mutum ake da bas ake ja na hamta min al'amari ma lau awaitahu li kunni ajin dunya bi annaka halidu ka washe du a raukan abokan gaba amma fa da fa tara kake kana sa a kanka da ba za ka mutu ba saboda abokan da ya kashe mutanen da ya kashe yawansa ya kai haddin da tana yake ba zai mutu ba ai kaga wannan ana yana ana nuna sadauki ne sai kuma ka nuna wani abu da zai duniya take farin ciki da shi saboda domin za ta yi munna da da da tana sai da zai ta yi munna kaga ka nuna wani wani wani wani duniya za ta alfahari da rayuwarsa bayan an faɗi mushi sai sadauki ne to shine abin da ya faɗa ke shi ne ake ja da shi wato istitbai to yake ya hamuna مستتبين suna kiyayewa suna masu bibi da rangwame ينزفرون in sun rabauta ويحفظون وفاهم ai kaji an kaji an kaji kaji kaji an yafi daga ko da kaje kuma suna kiyaye cika alƙawari إرزا دينهم kamar da kike addini ashe kaga mutanen kuma masu tsayawa ne akan addini gashi an yabe su da wannan yabo kuma sai aka nuna cewa suna tsaya akan addini ko ba sa so ba sa ba sa son sauki akan harkar sharan addini طاعتهم to shi kuma da'a wal islami kenan kaga da'a su تقهر الإزياد قدرهم darajar ziyarin jaye wato sabawa له الألو to dauka ya tabbata ga shi wannan da'a فجالسوا بمدههم to kai mujalasa to abin da ke da da dole sai kai ne kana so kai wani baiti kamar kana so ka zo da wani dinasi ko ka zo da wata ka'ida ta- ta ta balaga amma sai baitin ba zai kai ba zai kanin kai wani abu ba to sai ka tashi daga kan wannan abu na ke sai ka zo da wani abu kuma akasin sai ka kawo lafazi an lafazin ya saba amma kuma idan an faɗe shi din za a ga wannan abu na ke so kai ya faru misali yanzu akwai ina cewa ya rubi yadan kana ji ko ya rubi yadan an me an naumiha wa huwa qadir ya rubi yadan an naumiha to wa huwa mustaqil zai ce to idan yake huwa mustaqil to sai baka takari ya rubi yadan an naumiha wa huwa mustaqil to in yake mustaqil sai yake huwa qadir to to aka yana kana ji abin da yake mustaqil zai ce to sai yake huwa qadir sai yake wane ne wai atil hawa fi dinka wa huwa raqib amma yana samun sani wa raƙidu to da raƙidu da ƙajiru jiraji ne makalubi ya tashi daga wancan abin da yake so ya yi amma sai kuma wani abin shigo yanzu daban kuma maimakon da da ya ce musta izin shi ne ya zo abin da yake so ya fito wannan daga bacci ya tashi musta izin ne da da raƙidu to amma kuma yanzu da bai faɗa ba sai kuma kuma tsakanin jiraji makalubi domin da raƙidu da ƙajiru ai juya su zaka ce wannan ya koma wannan ya koma wancan to shi ma yanzu ya ce ɗa'atu ta ƙarar isiyada kaga baitin ne sa ka saba abin da ke so amma sai kuma wani abin shigo to shi yanzu yana so ya ya ce yana so ya faɗi wato ya kawo wato jinazi yake da suna wato yake da suna yana so ya faɗi wato jinazi wa yake da suna na na na na abun nan na da tisibi jinazi tisibi zai kawo sai ya ce lahul ulu shi shi suna dauko ga tabbata lahu gare shi to in an ce ulu idan za a kawo in za a kawo lafazin sa wanda yake mujana na tisibi sai a ce gulu ai shi ne ulu ai ka zama sai zama ulu to idan ka ce falahul ulu kuma sai baka sai ce nabi sai ce fajanisu to in ka ce faja mujanisun sa shine ulu din to ya mutu jinati ma'anawi kana da wani abu da ka boye idan ka fito shi zai daidai da abin da ka bayyana kaga an tashi daga kabocin jinasin kuma zo da wani jinasi na wani abu daban shine zaka wani tsayar kenan ga abin ya rika amma ka saba manufarka amma kuma ta manufa ta zo ta daban kuma ayan gane tunda da yake da yake fajanisu din nan ka kawo mujanisun sa shine gulu to in ka kawo bulun kuma to ai sha mujanazarsa ka kawo wani lafazi da wanda ya dace a boye kuma da wannan da na- da wannan da da na- da na sararin saka في بيرال الذم to shi kuma yau almadu shi bu zamma yabo ne amma ya kamata zargi إرم تلمديها ite ite am- amira din nan na na na, na zargi in kana so ka yaba kai yabo ka yabi sabon annabi فقل ka ce لا عيب su فيهم bu sabon annabi ba su da yabi سوى sai dai
إكرام واتهم akwai girma ba to sai dai din nan ba ba sai dauka za ka dora mana kyau ba sai aka ce sai dai girma ba kuma kaga yabo ne amma ya kamata da yi cewa sai sai dai din nan
هم معشر kai kuma wannan fasadi kenan su fa jama'a ne بسطوا جودا sun shi da baiwa تقاوى غيا ruwa ya shayar da shi وأعتب العيش Za- ka- abin jere ya yi kaka في أكناف a cikin أرلهم sassan kasar shi kuma nake cewa fasadi ka shin faɗa abu Ad- ah, kamar da manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinu annasihatu shi addini nasiha da kullu liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li ayyati muslimin wa ammatihim to da aka ce ayyati muslimin da an tsaya nan wurin to ai za a dauka cewa akwai wanda ba su shigo ciki ba ko tunda ai ba kuma ba ai mutu ba sai amma sai ce amma sai mutun nan da amma da da kowa da kowa ma ko ai ka ka kowa shi ko cikin ya ya ko cikin to shine shine ake jira shi wannan ya sunansa ake fasadi shi yanzu da yake mu ma sharu basal wujudan a sai aka ci hayar sakawa hayar ruwa ya shaji to shi ruwa ai zai inkarin wani wurin ya samu wani wurin bai samu ba sai ce wa karba duk kasa ma tayi tayi ai ya hada duk komai da komai kenan ba inda bai samu ba inda bai samu ruwan ba kyautar ta ko ina ko ina ya sha amma da faɗa ka sai a ce wata kila ruwan wani wani wani ya je wani wani bai je wani wurin ba
دون قبائل to kuma wannan ittisai shi ko abin da ke ittisai ka faɗi kalma kamar irin kamar yanzu fatu su wani na qur'ani alif lam mim din nan in wani ya zo ce alifin nan Allahu ne lamun din nan a- a- a- ce alifin nan kai Allahu lamun Jibrilu mimun Muhammadu ba kai ke ba wani ko ce a'a ai wannan sami ila Muhammadin ne alifin da alifin da lami aka shafe wannan ya aka ce ila Muhammadin shine alif lam mim din haka ne to kowanne ne gurgurdan karfin ka kai zaka fasara abu to shi da ita ittisai to shi ne wannan bai da ya kawo shi akan ittisai دون قبائل yace su sahabban nan masu hasken kabilu ne zunnuraini salisu salisu na uku a cikin su shine ake zunnure ne ba shi da sai da Usman ba to waye kuma walil ma'ali ittiza'un to yalwa ya tabbata a cikin madaukaki bi alihi To, to alihi mi wanda ya bi ta dauka sai na Abubakar ko alihi ma alihin sai na alihin su an zai gane haka ina daukaka alihin su shi da ayyuka sai na ali ko kuma a madaukakin su shi da sai na Abubakar to kai nan ko kai nan shine ita zai kenan jama'atu mutalafan fihim wa mukhtalafan to shi kuma gina je kai mutalib wal mutalib shi kuma abu ne muna da kana da shi ina da shi a hada amma sai aka ga ce ana so a bibita ko a bibita ka amma a bibita ka amma ba tare da an tori daraja tare ba wa dauda wa sulaimana إذ يهاجمون في الحرش إذ نفشت فيه غرام القوم وكنا لكم شاهدين ففهمناها سليمان ولا لا لا نقول يا شتو للي داود بكي بكي با با تاري تيجي كي وكل قد لو كوم إيما هل كل أوكا بجوا با با يجي داود النبا فون نبا أما جوكم إيما تو أي كذا وانا نعك بيتا دم با نون شيء أبون شيء دم با تند أم با يم بنا شيء أكوا أبن شيء ما دهوكم ده إيما تكون هنا شيء to shine ki ja shine an tara mu talaba mu talaba an bibita wani a wajen wani amma ba tare an tauye darajar ɗayan ba madahan to shine gashi nan yake gashi nan jama'atu mutalafan fihim yake na tara abin da suka gabu su sabai wa da wanda suka mukhtalafan saba wannan yana da wannan wannan yana da wannan madahan a ina yi wanda wata ban wa qasada waka sarku amma na kaita an awsabi shahif amma na kafa na kasa faɗin sai na faɗa bai mun zafi su ba ai sun ai ai kaga an nuna kowane yana ai ce duk sufofin sa na kasa na kasa faɗa amma na kaɗe ta wajen sai na abubakar ai ya nuna bi amma ba tare an tauye darajar su ba su ma su ma ba tauye darajar su ba kamar irin wata dingira ta'rilu madhi abi bakarin to kuma jirwaye wanka na yaban na sai na abubakar yuqaddimuni shi ke gabata ni fi sabqi haliqimi a cikin gabatar nan na ko halbi mu fagen su ma abu wasu tare da bisabiru su to shi jirwaye da kamar wanka ka ci a tunda a sha ba ta ina yaban sa ba jirwaye da kamar wanka shi da tare ne ka faɗa abu amma ba tare da ka fito zahirar ɗinsa ba sai ka yi hannunka mai sanda kamar yanzu ka ce kana magana ka ce ka ce mutum yana fara ka ce to ni dan zina ne ai ba zagin sa kai ai ka kana nushi ne dan ko kace ne warwaci ne ai ka kana nushi ne warwaci kenan to ai kaga baka ce din ba to wato to wai wannan cewa jiya da kamar wanka ba wai zahiran ba ika dubu ne ashe wannan ya nuna cewa ashe sai na baka gaba yake tunda jiya da kamar kai da nisa ne a yaban sai nake gabata to ya shi din kuma ai kaga shi da gaba kenan ai kaga ba ta kai shi da gaba amma wannan ta nuna cewa ma nayi gare kaman ka aiban su na zama na aiban sa na zama na na zama a gaba to ashe ba ashe shi da gaba kenan sai da abokan am ana ne
dan wani yau za mu hutu sai bayan sallah insha Allah bayan an insha Allah
daga nan zawiyar a shekula kalansauri shehu usman wanda aka fi sani da mai hula Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada rahama a gare amin dan uwa daga wannan zawiya aka saurari tare da kallon karatun muktasarul khalil yau muna sha bakwai ga watan sha'ban hijira 1446 daidai da sha shida ga watan biyu wata februari miladiya dubu biyu da ashirin da biyu ashirin da biyar muka saurari tare da kallon karatun muktasar al-khalil a zamanmu na ɗari da saba'in da biyu a sauka ta biyu ta littafin muktasar al-khalil wanda malam tijani khalifa sani mai hula ya ja baki shehu ibrahim shehu mai hula ya fassara dalla-dalla kamar yadda aka ji waɗannan nassosi na muktasar tare da fashin bakinsu yau mun ji babi guda sukutum da guda gaba ɗaya ainihin wato babi na musaƙati abubuwan da suka halatta a ciki da abubuwan da ba su halatta ba dice ya mana fashin baki in aka kalli sharhohi duk abubuwan da suke fara kenan Allah saka masa da alkhairi Amin. Allah saka wa sai da alkhairi. Amin. Yan uwa a karatunmu na 172 din na littafin Balaga Uqudul Juman muka saurari ne malam Tijani da mana baki inda yau muka ji wasu abubuwa kamar haka a cikin ƙofofi ko abubuwa na balaga mun ji at-ta'did mun ji at-ta'lim mun ji at-ta'attuf mun ji al-istitba mun ji at-ta'at wal isyan mun ji al-madhu wal dham mun ji al-bast mun ji al-iktisab sannan mun ji al-mu'talab wal mukhtalaf eh al-mu'talab wal mukhtalaf sannan mun ji at-ta'rif waɗannan duk kofofi ne a cikin sha'anin balaga in ana duba manya-manyan littattafai na balaga duk za a ta ganin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya saka wa da alkhairi wannan karatu mai tsada ba ko ina ake samun sa ba Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi wannan da aka faɗa na kusa da kashin nan nasarar nan kar a samu roduwa a cikin mustalawar hadisi ba akwai wannan irin wannan karatun al-mu'talab wal mu'talab eh to wancan daban ainihin a wajen faɗar sunaye na marwaita to wannan kuma a abin da ya shafi kamar yadda aka jishe ya faɗa al-mu'talab wal mu'talab muna eh shine jam'ul mu'talab wal mu'talab saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi yan uwa kamar yadda aka ji yau eh kamar yadda aka ji yau insha Allah ba za a yi hutu sai kuma bayan sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu ya nuna mana ga azumi ya doso don uwa an sha faɗa a irin waɗannan kwanaki cewa a kula da ainihin wato ibada a azumi a kula da kiyaye alfarmar azumi a zance da aiki a kula da abubuwan da ake buƙatar yin su a azumi na ainihin wato ciyarwa da neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da tausaya wa raunana kullum idan ana wannan maganar a ciyar a ciyar a ciyar wasu waɗanda ba sa gane karatu sai su ɗauka in ana magana a ciyar a ciyar a yi ƙoƙarin ciyarwa sai a ɗauka ana magana ne da masu mulki ko ana magana na manyan attajirai ko ana magana ne da masu wani abu a hannu oh in ana irin wannan maganar kowa da shi ake har mai magana kowa da shi ake cewa kowa ya yi iya ƙoƙarin ƙarfinsa liyunfik zo sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar daidai gwargwadon matsayinsa mai yalwa ya yalwata mai wanda aka kuntata masa cewa to duk da hakan dai ba za ka rasa dan abin da kai ma za ka bayar ba kuma ka samu abin da ainihin ake nema din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai yana faɗa cewa cewa ku ji tsoron Allah ko walau bi shi'i tamratin ko da da tsagin dabino ne sadaka tsagin dabino in aka ce sadaka tsagin dabino ba ba ba wai ainihin karaba biyu ba ma a'a karaba dabino kace hudu to ka cinye uku ka bada dan wannan dan dan dan tsagin to akan wannan sai ka samu alkhairin da in mutum ya ce da miliyan ɗari ma in ba dan Allah yayi ba kai sai ka samu abin da ake nema kike samu ba saboda haka kowa ya yi ya daidai gwargwaron karfinsa Allah subhanahu wataala ya taimaka Allah subhanahu wataala ya hore kowa ya ciyar da iyalansa bayan ya ci ya taimakawa raunana na kusa da na nesa don albarkar shugaba a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifa Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya kullum addu'a da ya tayi wannan zafiya da irin makamantansu Allah ya ba su magada na ƙwarai Allah ya ba da magada a cikin 'ya'ya na jiki Allah ya ba da magada a 'ya'ya na ruhi ilmin alfarmar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah bayan sallah ba zai ba ko aji a ajiri ma sallah ajiri da bayan sallah a ga a ga wa yi ma da bayan sallah Allah ya nuna mana bayan sallah daga dukkan shehi Allah saka mu da alkhairi kalifa Allah ya kara lafiya na'am
dangane da wanda shi mama Muhammad Zuru ya faɗa ga faɗa abubuwa masu tsada daga ciki musamman da ya magana kan harkar azumi da ci da iyali to a ƙarƙashin ayan nan da Allah ya ce wa asali inna lisana la yaqusa
Allah ya rantsa da shi dan adam yana cikin hasara har ya rantsa shi wallahi dan adam yana cikin hasara to ba akwai wata rana wani mutum ana ce da shi Ahmad Cham shi Ahmad Cham ya karanta da shi Ibrahim a Qur'ani ya zo nan wajen na manta inda zamu tafi da shi da shehi na dauke su a mota muka tafi na manta wajen da fito da su amma su bi suna sai ke ba shi labari akan wannan fasara ta ayar asali inna insana da kawo yake ta kawo mahallin shahidin da cewa ɗan adam yana rasa lada a kan abubuwan da bai niyya a kansa yanzu misali abinda ba da nuna ya faɗa idan azumin nan da za ka yi zo ka za ka yi abinda za ka ci da iyalinka idan ka shiga da shi gida sai kai niyya biyu na niyyar na kai wa iyali ne ne na ba al'umma annabi sadaka to dai ka ba da sadaka kuma ka ci da iyali amma idan baka yi ba sai ladan ka ci da iyali baka da wancan ladan idan kai da zaka ci abincin ba wani ma ka- kai akan ka zaka ci sai ka ce bari in ci da al'umma annabi to kana da ladan ka dauka ka ban fati ka bayan sadaka ba dan kana wani ci da yawa to wannan ma kai da kan wanda zaka ci a cikin kanka ma kai kanka in ka ci ma kana da kana da ladan ka ba wani mutum da ba to haka kuma ban da kuma kamar yadda malai faɗa ka ci da wani mutum da ba ka yawa abu ne kullum take mu da mu dai mu tsaya wajen a kyauta zo ga Allah kuma a yabi dan Allah idan abu Allah ka sa shi kamar yadda liman ibn ce nan kai dan Allah shi za idan aka baka da Allah baka da komai amma idan kana tare da Allah a cikin lamarinka akwai wani wata mata sai ta zama duk ya'ya da su rasu sai ta- ta damu ɗansa me za ta yi tana zaune ta kaɗai a cikin gida sai ta sai kaza to sai ta kaza sai ta- take ɗauka kamar wani yaro ne a wajenta inda take kula da kaza kawai yaro ɗan maye kawai shigo mana sai kama kaza yanka sai cinye ta zo ta da kaza ta a yanke sai ta- sai sai sai Allah ya isa sai Allah ya isa duk jikin yaron gaba ɗaya sai gashin kaza ya zo masa yan wanda suka zo a kai shi wannan mai magani a kai shi mai wannan magani a kai shi mai wannan magani ya ke warkewa gashin kaza a jikin mutum sai wani malami sai zo ce ni zan iya masa magani amma sai an yi jinga da shi aka yi jinga da shi yan wanda suka bada kuɗi ya ce shike zai warke je same ta wanda ya ce ashe haka yaron nan ya miki rashin mutunci ta ce haka yi mu saboda abin kin san muna garin nan ai idan abu ya sami irin wannan abin da muke so da ke ki rinka gaya mana kar ma ki sake komai da komai da kai yanzu ki dauka mu ne masu tsaya miki tace na yadda da sana faɗa ka duk sai kaji zube tunda ta tsaya ta koma ta kama wani ba Allah ba shi da man dabara da yi mata kenan tunda yanzu ta saki Allah ta kama su ne masu tsaya mata ba Allah ba to sai kashi shi yancan duk sai kashi zube a cikin sa saboda ta kama wurin Allah ta kama wurin Allah da ku tana tare da Allah shi da Allah ya mutu haka amma ta yadda su da tsaya mata ita tace ta yadda tana ba ta sai kashin ya fita idan zai bai cikin sa to saboda haka kar a raba mu da Allah duk inda muka yi tsaya wannan koba a ce kaza sai abu da kaza Allah zuciya kaza kai dan Allah Allah ya maimaita mana kuma Allah ya sa mu ga azumin cikin lafiya cikin wa- kamar da gashi dai Allah ya fara nuna mana sakowar abinci ya fara tsada da za kuma sami yadda za ta yi shi Allah ya rauta mana fatiha salatu fatiha kullum lafiya ya salatu fatiha ko hadiya kace Allahu daya suratul fatiha uku zakaya da ce ne
alamma shar'a Allah ya kara ni ma lafiya an nasara ne lafiya
salatul fatiha lafiya dukkan bukatun mu suratul fatiha da lafiya dukkan bukatu Amin.
اللهم ربنا كرمك اللهم صل على سيدنا محمد يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وجعل عزيز وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله